أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na litinin a yau muna bakwai ga wata na shidda hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa goma watan daya miladiya ta 2022 wannan zai zamanto darasi na hudu a cikin littafin al'aqidatu at-tahawiyyatu wallafan shehun malami al'imamu tahawi mun tsaya daidai gaba ta talatin da biyu a cikin littafin wanda wannan gaba ta talatin da biyu ita ce faɗar malam wa huwal mab'uthu ila ammatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda وبالنور وبالضياء malai yana bayani akan gaba ta biyu ko kuma ka ce cikon gaba ta hari wajibcin shaidawa ba abin bauta musu ga cancanta sai Allah subhanahu wata'ala sannan da wajibcin yardan cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne Allah ya turo shi zuwa ga mutane yanzu a cikin wannan gaba malike ta wa huwal mab'uthu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya aiko shi ila ammatil jinni zuwa ga gaba ɗayan aljannu sannan kuma wa kafatil wara da gaba ɗayan iyan adam Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda da shirya bil haqqi da gaskiya walhuda da shiriya wabin nuri Allah ya aiko shi da haske waddiya shi ma da hasken ne mazalla sallallahu alaihi wasallama lalle ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko shi zuwa ga mutane gaba daya kamar yadda Allah mai girma da buwa yayi bayanin haka yake cewa a cikin wasu ayoyi a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa ma asabaka min hasanatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula ya ce lalle mun aiko ka zuwa ga mutane a matsayin cewa manzo ne a gare su can ya ce wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi shahida mun aike ka zuwa ga mutane a matsayin manzo kuma wakafa billahi shahida Allah mai girma da buwaya ya isa ya zamanto a matsayin mai shaida cewa kai annabi ne na Allah a wani wuri Allah ke cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face rahama ga talikai gaba daya kenan dan adam da aljani gaba daya an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi Allah ya faɗi cewa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira mun aiko ka a matsayin mubashiran mai bada albishiri wa nadhiran kuma sannan mai gargadi sannan Allah ya ƙara da cewa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira mun aiko ka zuwa ga mutane gaba ɗaya kana mai ba da albishiri ga duk mutumin da ya aikata aikin alheri zai samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma ya saba ma Allah subhanahu wata'ala to anan kuma lalle tabbas zai haɗu da sakamakon abin da ya aikata sai Allah ke cewa walakinna aktharan nasi la ya'lamu sai dai kash da yawa daga cikin mutane ba su fahimci haka ba to lalle akwai ayoyi da dama wanda ubangiji subhanahu wata'ala yayi nuni akan cewa shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan aiko shi da aka yi ila ammatil jinni wa kafatil wara gaba ɗayan aljannu da gaba ɗayan ɗiyan adam wannan aikowan ba taƙaitacce ba ne akan wata al'ummar da ya huto a cikinsu a daidai lokacin da an ka ɗauki sauran annaba duka za ka ga an aika su zuwa ga mutanensu ɗan uwansu sai aika musu shi wa ila madayana akhahum shu'aiba zuwa ga kasar madayin Allah ce mun aika musu dan uwansu annabi shu'aib to haka zaka samu duka ƴan uwa ƴan uwa ke ce amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ila kafatin nasi zuwa ga mutane ne gaba daya da haka wani ba zai ce a wannan namu ne ba ku banda ku babu wannan manzon Allah aiko shi zuwa ga kowa da kowa Allah ya aiko shi da gaskiya da shiriya da haske duk mutumin da ya bi shi tabbas wannan mutumin ya shirya duk mutumin da ya bi shi tabbas wannan mutumin shi yake tahiya akan cikin haske wanda shine annur sannan kuma duk wanda ya bi ya bar shi to wannan mutumin lalle tabbas yana tahiya a cikin duhu ne ubangiji subhanahu wataala yayi bayanin haka lalle huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma sai ka cewa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin gabanin haka mutane suna cikin bata mabayyani babu ba a kiyaye kowace ka'ida ta abin da ya shayi zamantakewar rayuwa amma alhamdulillah daga aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rika umurni akan sadar da zumunta kula da mahaifa kiyaye amana kula da gaskiya kula da wane ne duk wani abin da yake halin halin madalla sai zama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira ne zuwa gare shi sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kiran da yake yi wa mutane yana kiran su ne da dabi'un shi da halayen shi sannan kuma yana kiran su ne da dalilan da Allah subhanahu wataala sabkara gare shi to lalle wajibi ne ga dukkan mutum ya yarda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama an aiko shi zuwa ga mutane gaba daya dukkan wani annabi wanda ya gabata zai ba da labarin cewa lalle wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu ahmad annabi isa alaihi salatu wasalam ya ba da wannan labarin yana mai bishara ga wani annabin da zai biyo bayan shi ana kira shi da suna ahmad shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shine ƙarshen annabawa daga shi babu kowa dukkan wani wanda zai zo yayi da'awar annabta a yau to makareci ne daga ran da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kofa an riheta waye riheta ubangiji subhanahu wataala babu wani wanda zai iya zamantowa annabi an kare dan haka wannan shi ne abin da gaba ta talatin da biyu ta ƙumsa sai gaba ta talatin da uku mali cewa annal ƙur'ana kalamullahi minhu bada'a bila kaifiyatin ƙaulan wa anzalahu ala rasulihi wahyan wa saddaqahu almu'minuna ala zalika haqqan wa ayqanu annahu kalamallahi تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية واجب دك متم إيماني ني يرد cewa أن القرآن كلام الله كلام الله cewa lalle alqur'ani mai girma maganar Allah subhanahu wata'ala ne maganar Allah ce kamar da Allah ya ambata cewa yuriduna an yubaddilu kalam Allah ya ambata cewa wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amana da haka qur'ani magana ce ta Allah subhanahu wata'ala minhu bada ko kuma bada'a bila kayfiyatin qawlan daga ubangiji subhanahu wata'ala wannan magana take bila kayfiyatin ba tare da kwatantawa ba a ce ai ga yanda maganar take a maganar Allah ce maganar Allah ce a bar magana a haka nan duk wanda ya ce zai kwatanta ce ai ai ga yanda abin yake to wannan mutumin ya bace mali ce wa anzalahu ala rasulihi wahyan sannan kuma Allah ya sabkar da wannan alqur'anin ala rasulihi akan manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin shekaru 23 wahayan ana wahayin shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har aka zo wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wanda wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin alkur'ani wasu suka faɗi saɓanin haka sannan wannan wahayin da aka yi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saddaqahu almu'minuna ala zalika haqqan masu imani sun gaskanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala zalika akan wannan bayani na alkur'ani haƙa haƙiƙanin gaskantawa kuma sun gaskanta cewa alƙur'anin nan gaskiya ne wanda masu imani kenan amma da yawa sun ce a in huwa illa qaulul bashar ai maganar mutunci wasu suka ce ma ai sihiri ne wasu suka ce ai dabo dabo ne wasu suka ce bokanci ne wasu suka ce hauka ne ba dai abin da ba haɗi ba Allah ya musu raddin cewa wa ma huwa bi qauli sha'ir qalilan ma tu'minun wala bi qauli kahin qalilan ma tazakkarun sai ce tanzilun min rabbil alamin can yace wa innahu latanzilu rabbil alamin yace nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin alqur'ani mai girma lalle wani maganar Allah ce wadda aka sabkar da ita akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya sabka da larabci sannan mu kuma an umarce mu da bauta wa Allah wajen karanta shi da tadabburin shi da aiki da abin da ya kumsa babu wani abin da ake karantawa wanda ɗadam zai karanta ya samu lada ya samu garaɓasa mara iyaka sama da alkur'ani mai girma to wannan masu imani sun gaskanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan haka sannan wa aikanu suka samu sakankancewa da yaƙini annahu kalamullah cewa lalle alƙur'anin nan magana ce ta Allah ta'ala mai girma da buwaya bil haƙiƙati a haƙiƙanin shi yadda yake tunda an ce Allah ya ce to kai ina ruwanka ka ce a ba ana nihin ba ai magana ba daga Allah ba ne daga wani ne magana ba da kaza ba da kaza ne wani duka tawili ne kawai duk abin da ya tabbata da cewa wannan abin addini haka ya zo da shi kai ma ka tsaya a nan kuma a nan mun karanta bayani akan sifofin Allah subhanahu wata'ala da sunayensu da sunayen Allah bayanasiya ma sifofin Ubangiji babu zancen nutsu da tawili a cikinsu duk abin da ya tabbata sifa ce ga Allah ka tabbatar da ita to wannan abin ya yake to baka sani ba me yasa baka sani ba saboda ba maka bayanin da zaka iya sani ba kai dai abin da aka umarce ka shine ka yi imani ka yarda cewa wannan abin lalle maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala bil haƙiƙati magana ta haƙiƙa laisa bi makhluqin maganar Allah ba halitta bace ba ka kalamil bariyati kamar maganganun halittu kamar maganganun mu to maganar Allah subhanahu wa ta'ala ita ba halitta bace ba magana ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala mali ce faman sami'ahu fa za'ama annahu kalamul bashari faqad kafara duk wanda ya ji maganar alqur'ani mai girma ya ji alqur'ani fa za'ama sai ya raya cewa annahu kalamul bashari wai alqur'anin nan maganar dan adam ne faqad kafara wannan mutumin ya riga ya kafarta magana ce ta Allah ba magana bace ba ta wani wanda ba shi ba subhanahu wataala mali ce wa qad zamma Allah wa abahu wa a'adda wa qad zammahu wa qad zammahu Allah wa abahu wa a'addahu haka ne ku afwan wa au'adahu bi saqar fa yake cewa wa qad zammahu Allah ai duk mutumin da za'ama annahu kalamul bashari wanda ya raya cewa ai alkur'ani magana ce ta ɗan adam wannan mutumin waƙad haƙiƙa zammahullahu Allah ya zarge shi sannan wa'abahu Allah ya aibanta shi wa'au'adahu kuma Allah ya mushi alƙawali nami bisa ƙar da wutar saƙara Allah ce sa'usulihi saƙar haisu ƙala ta'ala a lokacin da Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa sa'usulihi saƙar Allah ce zan shigar da shi wutar saƙara shiwa shi mutumin da ya ce alƙur'ani magana ce irin ta ɗan adam falamma au'ada Allahu bi saqara liman qala Allah yayi alƙawali ga duk mutumin da Allah ya alƙawalin wutar saqara ga duk mutumin da yace in hadha illa qaulul bashar duk wanda yace alqur'ani mai girma magana ce ta dan adam to wannan mutumin hukunci shi kafirci in bai tuba ya kuma zuwa ga Allah makomashi ina ce wutar jahannama maliki cewa alimna wa aiqanna annahu qawlu khaliqil bashar yace mu dai aqidan mu da take karkashin qur'ani da hadisi alimna haqiqa mun rige mun sani wa aiqanna mun samu sakankancewa da yarda 100% annahu qawlu khaliqil bashar cewa alqur'ani maganar mahalicin dan adam ne shine wa ubangiji subhanahu wataala sannan kuma wala yushbihu qaulal bashar ai bayya kama da magana irin ta adam kai ba ga ba lokacin da aka yi taja akan cewa ku zo da irin alqur'ani in kun isa fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin in kuntum sadiqina aka ce ku zo da irin alqur'ani abu ya gagara ku zo da surori guda goma kirkirarru tunda kun ce kirkira manzo Allah kuma ya kamata ku kirkira ku zo da su abu ya gagara sun karyata sun ce a satirul awwali naktatabaha fahiyar tumla alaihi bukratan wasila suka ce ai ta tsinniyoyin mutanen harko ne ke rubutawa Allah ce duka ba wannan bane ba in kuma kuna ga haka ne to ai akwai ƙwararrun larabci a cikinku kuma kukin da larabawa ne kukin da ku ne kuke da fashin fashin fashin baki da ake a duk shekara a zo a taru a irin su suku ukaza wanda kawai maganganu ne na hikima na larabci ake jihowa amma da alkur'ani ya zo sai kowa ya rudi kowa ya rikice kai kowa ya tunanin duk wata waka da ya taba ji ta larabci a duniya ce kashi bai taba ji irin wannan ba duk wata magana ta hikima bai taba ji irin ta ba alkur'ani mai girma su waɗanda suke faɗa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama irin su abu jahal idan manzalla yana karanta shi cikin dare laɓewa suke su je su rika saurara saboda daɗin da yake da alƙur'ani idan ya samu wanda ya iya karanta shi mala abin ba dama to haka suke laɓewa he an tashi an za a koma gida ka duba gani wa tsawon kai cikin dare tsakiya lokacin da ake ƙiyamun leli mazala yana kiyamun da su kuma za su laɓe su je kowa ya kara kunnen shi yana ji sun yarda cewa abin nan da ya zo da shi gaskiya ne ina ka samu matsala waje hadu biha ne kawai wasu ta yi kanata an fusuhun zulmar wa uluwa zukatansu sun yarda cewa abin nan haka nan ne amma bakinsu ya kasa furtawa ko kuma suna ga in suka yarda cewa kazan nan kaza ne to kenan su jagorancin da suke da da girman da suke da ya za a yi su zo su rika bin yaro su kuma su ne a kabira mujirimi ha eh manyan matsiyatan gari duk wani tsiya da ake shifka su ne a gaba-gaba suke ga ya za a yi su yarda su bar wannan ta wannan abu yasa suka fandare wa Allah subhanahu wata'ala ƙarshe wanda Allah ya nuhata da shirya sun shirya sauran kuma gaba ɗaya sun ta yi a haka nan ta haka alƙur'ani mai girma la yushbihu qawlal bashar baya kama kwata-kwata da maganar ɗan adam shi da lagaca iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin in aka karanta mashi ayoyin Allah sai ce a ai wannan tatsiniyoyin mutanen harko ne la ce kyale shi sanasimuhu ala alkhurtum to waɗannan mutanen da suka fandarewa maganganun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suka fandarewa alkur'ani mai girma magana allah to lalle waɗannan mutanen makomarsu ƙarshe wuta jahannama ce kuma ko a yau mutum ya zamanto ya yi a yaga tsakanin shi da alkur'ani mai girma to shi ma yana cikin wannan matsalar duk mutumin da ya ce bai yarda ba da alkur'ani ko kuma a zai zo ya karanta alkur'ani da wani halshe kamar da aka samu wani a ƙasar sudan yankin darfur wai shi shi ma wani annabi ne ya ka turo shi da da halshen su yake karanta yake karanta ana sallah ana komai amma kuma da halshen su kaga wannan ya maida addini kabilanci ya maida shi kabilanci haka an samu a gini an samu wani bahula ce shi ma shi hakkabbaran ma da walwaye da karatun fatiha da ikama da kiran sallah wai duka wai da halshen suke ai su musa da larabci da kaga wannan kabilanci ne Allah ce qur'anan arabiyyan ghayra zi'iwajin la'allahum yattaqun balarabin halshi ne balarabin alqur'ani ne ya sabka da harshen larabci haka Allah ya ga dama kai kuma bawa ne a matsayinka na bawa in zaka bauta wa Allah haka nan ka bauta mashi idan ba zaka bauta ba kuma to sai kai ta kanka amma yanda ubangiji ya tsara ya zartar ya hukumta to shine alqur'ani zaka karanta shi da harshen larabci kuma aka yi sabko kuma dole in zaka karanta shi da sunan ibada zaka yi sallah zaka yi waye zaka karanta shi da larabci da in ka karanta da wani harshe ba larabci ba to ba qur'ani ka karanta ba da haka qur'ani la yushbihu qawl al-bashar gaba ta 20 da 34 malike cewa waman wasafa Allah bi ma'anan duk wanda ya wasafta Allah subhanahu wata'ala da wata ma'ana min ma'anil bashar irin daga cikin ma'anoni da sifofi irin na ɗiyan adam faƙar kafar wannan mutumin ya riga ya bar musulunci kaga yanzu ana an kama sunan wani riga ce mara wuya aiki ne duk wanda ya aikata ya shiga ciki faƙar kafara ya ce faman abusara haza i'tabara duk mutumin da ya kalli wannan bayanin da malam yake yi i'tabara zai wa'aztu sannan kuma wa an mithli qawlil kuffarin zajara game da magana irin ta mutane kahurai zaka tsorata zaka kame ba zaka irin ta ba kenan zaka hanu daga yin ta ba zaka ce ba alqur'ani maganar maganar wani dan adam ne ba zaka wada haka ba malice kuma duk mutumin da ya gane waɗannan bayanan wa alima annahu bi sifatihi laysa kal bashar ya riga ya sani cewa ubangiji subhanahu wata'ala bi sifatihi da sifofin shi laysa kal bashar ba kamar ɗiyan adam yake ba ubangiji daban ɗiyan adam daban daka babu wani abu da ɗan adam yake da wanda za ka yi kamanceceniya da shi ga Allah subhanahu wata'ala laisa ka mithlihi shay'un sai ce huwa sami'ul basir babu wani abin da yake kamanceceniya ko tamka ga Allah subhanahu wataala kuma Allah yana ji yana gani ya tabbatar wa kanshi yana ji ya tabbatar wa kanshi yana gani ya yake ji ya yake gani baka sani ba ya aka baka sani ba saboda Allah bai maka bayanin da zaka sani ba haka kawai aka umurce ka kai imani da shi kuma anan ma akwai fitina saboda suka yi kokonto wani almumathila wanda suka ce ai sifofin ubangiji suka kwatanta su da dan adam subhanallah da waɗanda kuma suka ce a ya za a ce adam yana ji kuma a ce Allah ma yana ji yo kai wace maka jin Allah irin adam ne ai ubangiji laysa ka misli shay su ma anan suka yi suka hada waɗancan suka kwatanta da halitta waɗancan kuma suka kore gaba daya da waɗancan inda waɗannan gaba daya sun hallaka Su waye suke kan daidai wanda suka tabbatar wa Allah da abin da ya tabbatar wa kanshi amma yaya abin yake ba su sani ba saboda Allah ya bar ma kanshi sani shi kenan ka huta to shine malaki ce anan wa alima annahu bi sifatihi laysa kal bashar ubangiji subhanahu wataala da sifofin shi ba ba ba irin dan adam bane ba kenan shi ubangiji ne mahalicci wajibi ne mutun ya yi imani da haka malike cewa wa ru'yatu haqqun li ahli aljannati bighairi ihatatin wala kayfiyatin mas'ala ta gaba ita ma wanda take wajibi ne kai imani da ita wa ru'yatu ganin Allah mai girma da buwaya haqqun gaskiya ne li ahli aljannati ga yan aljanna ga yan aljanna za su ga Allah Allah sanya mu a cikin su nan bayanin da ake na ganin ubangiji subhanahu wata'ala ba anan gidan duniya bane ba kamar da hadisin Aisha Allah ƙarin ragare take cewa man za'ama duk wanda ya raye cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah faqad a'zama 'ala Allah firya wannan mutumin ya girmama kiran ƙarya ya jingina ga Allah subhanahu wata'ala annabi Musa alaihi salatu wassalam yace rabbi arini anzur ilaik ubangiji ce mashi lantara ne walaki ninzur ilal jabali fa'in istaqarra makanahu fa sawfa tarani annabi musa ya ce ya ubangiji ina so in yi dubi zuwa ga zatinka Allah ce lantarani ba za ka ganni ba a nan wannan rayuwai amma unzur ilal jabali kai dubi zuwa ga dutse kaza fa in istaqarra makanahu in ya tabbatu inda yake fa sawfa tarani za ka ganni falamma tajalla rabbuhu lokacin da ubangiji ya tajalli ga wannan dutsen ja'alahu dakka dutsen ya ruguje malam kaca kaca kaman toka wa kharra musa sa'iqa annabi musa shi ma dan ajehe ya suma to ganin Allah subhanahu wata'ala yana tabbata ne a gobe kiyama ba anan gidan duniya ba ba wani wuridi da wani lazimi da za a baka kaja a ce za ka ga Allah babu shi wallahi ba za a ga Allah ba ba a ganin Allah a irin wannan tsarin ana ga Allah ne a gobe kiyama ba na gidan duniya ba da haka mutum ya rike wannan da kyau a ce maka mutum ai wannan yayi wasuli ko yayi fana'i ai wani ya narke ya isa zuwa ga mahallicin shi haka za a ga ana ba da waɗannan wurin da sunan ɗariƙa da sunan wane ne akwai wani ana cewa wani zakiru aka ba shi yayyayyayyayi sai shiga wani hauka na daban mana ce lahiya ce ya yi wasuli ya yi wasuli in kai wasuli kuma to fana'i za ka yi to wannan kuma kana zuwa wannan matsayin za ka ganin komi a matsayin allah ne wannan ita ce aƙidar da take cikin wahdatul wujud wahdatul wujud da irin waɗannan maganganun da kake ji irin na shirka da ake yi duka iya ƙarƙashin wannan wahdatul wujud to ubangiji subhanahu wataala a nan gidan duniya ba a gane shi ana ga Allah subhanahu wataala ne a gobe kiyama yace bi ghairi ihatatin ba tare da ba tare da kewayewa ba bi ma'ana ba a ce ga wani wuri kewayayye inda anan ne za su ga Allah wala kaifiyatin ko kuma a ga a yanda za su ga Allah Allah ya ce za su gan shi za su gan shi kuro ya za su gan shi in aka kai a gobe kiyama insha Allah in zamu ga ubangiji subhanahu wataala a lokacin kaga ya abin yake mala ce kama nataqa bihi kitabu rabbina kamar yadda littahin ubangijinmu nataqa bihi yayi furci yayi furuci da wannan abin da na faɗi na cewa za a ga Allah a gobe kiyama 'yan aljanna za su ga Allah Allah ya ce wujuhun wasu huskoki yawma idin a wannan rana ta gobe kiyama nadiratun suna masu kyalli suna haske suna kyallawa miyasa ila rabbiha nazira suna masu dubi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah arzuta mu da wannan lillazina ahsanul husna wa ziyada Allah ce lillazina na ga waɗanda ahsanu suka kyautata alhusna ita ce gida aljanna sai Allah ce wa ziyada da ƙari ma aka haka nan miye ƙarin nan shine malamai suka ce shine ganin Allah subhanahu wataala kuma yahi aljanna da abin da ke cikin ta dadi Allah zai ce wa bayi yan aljanna shin duk abin da aka an cika muku komi su ce haba ya ubai mu abin da ba ma taɓa tsammanin ba zai faru mun zo mun gashi a cikin gidan aljanna ba ka manzo Allah yake cewa fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar yace iqra'u in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun babu wata rai da ta san abin da aka mata tanadin shi a gobe kiyama manzala ke ce aljanna akwai abin da idan ɗadan bai taɓa gani ba na akalla a shi daɗi diyan da ɗadan yake tare da wuraren jin daɗi akwai abin da kwata-kwata idan ɗadan bai taɓa gani ba na jin daɗi kowane ne shi a duniya sannan kuma wala uzunin sami'at akwai abin saurare mai daɗi wanda kunnanka bai taba sauraren shi ba sai a cikin gidan aljanna wala khatar ala qalbi bashar zuciyar dan adam da sake sakenta da tsammahaninta da irin tsara plankin yadda za a ji dadi duk a gama wannan tunanin dan adam bai taba zuciyar shi ba ta taba hararo ba dadin da yake cikin gidan aljanna Allah ce fala ta'lamu ba hotare da ta san abinda aka mata tanadi na qurratu a'yun abinda ido za ka je kalla ya ji dadi jaza'an bima kanu ya'malun sakamako ne na aikin da mutane suka aikata a nan gidan duniya wallahi kar wanda ya yarda duniya ta raba shi da Allah subhanahu wata'ala saboda duniya kayan banza ne duniya tsinannen waje ne haka yake rubuce a cikin hadisi a duniya mal'unatun mal'unun mafiya duniya la'antatta ce la'ancacce ne abin da yake cikinta sai abin da ya kasance dan Allah sai abin da ya kasance don Allah duka hayaniyan banza ne karka yarda wani abin da yake kama da maholki ya raba ka da rayuwa ta hakika ita ce rayuwar lahira yanzu tuno daɗin da kaji misali sati mai zauwa yanzu ina yake bambance shi da maholki da yawa ne ya wuce ya wuce kawai an ƙare an ƙare shi kenan to kaka yarda saboda wani abun da zai zo ya wuce ya raba ka da ubangiji subhanahu wataala ya raba ka da rayuwa madawwamiyar rayuwa rayuwar da ita ce alhayatul haqiqiyya rayuwa managarciyar rayuwa nagartacciyar rayuwa ila rabbiha nazira waɗannan ƴan aljanna za su rika za su rika dubi zuwa ga Allah subhanahu wataala malaci wa tafsiruhu ala ma arada Allah ta'ala tafsirin hakan zai kasance akan yadda Allah ya ga dama kenan tafsiru ru'yatullah tafsirin ganin Allah zai kasance ne ala ma arada Allah ta'ala game da abinda Allah mai girma da buwa ya ga dama sannan kuma wa alimahu ya karantar da ba ya sanar da bayin shi kenan abinda aka sani cewa za a ga za a ga ubangiji subhanahu wata'ala nas gashin aya qur'ani ta tabbatar ubangiji ya sanar da mu haka lalle mun yi imani amma a ya za su gan shi da sauran wasu abubuwan da kuma Allah bar maka shi sani mala cewa kullu ma a fi zalika min alhadisi sahihi anir rasuli sallallahu alaihi wasallama fa huwa kama qala dukkan abin da yazo akan haka kenan akan ganin Allah min alhadisi sahihi na daga hadisai ingantattu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa huwa kama qala abun yana nan kamar da manzon Allah ambata wa ma'anahu ma'anar shi kuma yake cewa alama arada zai kasance akan yanda Allah mai girma da buwaya ya ga dama yace la nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina ba ma shiga cikin wannan al'amarin muta'awwilina muna masu tawili bi ara'ina da tunaninmu a cikin rayuwar nan kawai abu nawa ne dan adam wanda kuke rayuwa da shi la'allama a cikin gida guda har ka mutu ba za ka iya gane wani abin da yake cikin gidanka ba har ka mutu ba kallacin angoku ba ko garinku ko kuma ƙasarku ko kuma yankinku ko kaza ko kaza to da abin da ya shahi ubangiji subhanahu wataala ka dogara akan dalili kawai yace wala mutawahhimina bi ahwa'ina haka kuma ba za mu rika wahami ba rudewa da son zuciyar mu haka kawai mu bi son zuciyar mu ahwa shine son zuciya kenan mutawahhimina mu rika waham waham shine kirdado ko kwatanta abin da tunaninka ka rika ce ai abin kaman kaza ne ko kaza ne kakkai haka nan kawai an ba da labarin cewa kaza lalle masu imani za su ga Allah ka yarda ya za su gan shi wannan kuma ubangiji su warta labarin makan shi sani malai ce fa'innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wali rasulihi sallallahu alaihi wasallama fa'innahu yanda fa sha'anin yake da al'amarin yake ka sani ma salima fi dinihi ba wanda zai kubuta a cikin addininka ka kubuta da addininka salim alim illa man sallama lillahi azza wa jalla sai wanda ya miƙa al'amarin shi ga Allah gaba daya ya ayyuhal ladhina amanu dkhulu fi silmi kafa ku shiga gaba daya kar ku shiga rabi da rabi kafa ka daya a ciki daya waje a ka shiga dungum gaba dayanka ka shiga gaba ɗayanka ka sallama wa Allah subhanahu wataala a cikin duk abin da ya hudi kuma babban abin da adam zai rika hararowa a bangaren da ya shayi al'amarin addini shi bauta ce aka ce kai kai kana da ta cewa a yanzu sai a karanta hadisi wani sai kore hadisin da hankalin shi haka kawai wani gurbataccen hankalin shi wanda lalataccen hankali idan misali ka ce za a dogara da hankali yanzu da mun kai munawa kowane irin nashi hankali amma idan aka ce wannan addini ne sai mu ci a mi Allah ya ce mi manzan Allah ya haɗi to mi za mi bi kawai za mi ne in sabkar ga tunani na kai ka sabkar ga naka sai mu zo mu haɗu akan mi akan abin da Allah subhanahu wataala ya faɗi kenan wannan shine haqiqatul istislam haqiqan me kauya can da Allah ce wa'tasimu bihablillahi ku yi ruko ku haɗu bihablillahi game da igiyar Allah ita ce alqur'ani mai girma wala tafarraqu kar ku rarraba sai wani yazo an jima a garin su ana bid'a kaza kaza bid'a ne kaza kawai ga abubuwan kawai sun tashi sun ga ana kawai suka shiga suma sai wani mutum guda ɗaya take zo a cikin garin a cewa misali population ɗin garin sun kai misali mutum dubu mutum misali ɗari biyar sai mutum ɗaya zo sai ce a wannan abun ba haka ba Allah ce wannan abun ba haka manzon Allah ya faɗi ba to wannan mutumin shi ɗaya shine al'umma a wajen Allah su wancan mutumin 500 ɗin duk share banza ce karka ce ai yawa a ba da yawa ake aiki ba mazalla dai fara da awon musulunci a garin makka shi su nawa ne shi kaɗai ne mata shi ta iman da shi aliyu ya iman da shi abubakar ya iman da shi usman ya iman da shi haka aka sa a hankali to ba a auna gaskiya da yawa ko kuma karanci ana ruɗuwa ne da dalili shine mai dalilin nan kuma shine mai kauya ga Allah subhanahu wataala kace ka yarda kai bawa ne na Allah zaka bauta wa Allah akan tsarin da Allah ya ga dama ba abinda kai kake so ba ko kuma abinda ƴan garin ku suke so saboda sojiya shi ke bada mutane sai a karanto na ce to kuma yanzu kazan za a ce kaza to irin wannan daga kama mutum magana addini ce maka kazan za a ce kaza kyale shi shiga harkarka saboda zai bata maka lokaci ne ana magana addini yana nema kawo mutane kwakwallon shi sannan kuma wali rasulihi sallallahu alaihi wasallama haƙiƙanin kubuta mutum ya kubuta da addini shi yana nan tattare da meka wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala da meka wuya game da duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata shi yasa Allah mai girma da buwa ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka mushi biyayya kun shiryu yace man yuti'ir rasula sai ce faqad ata Allah duk wanda ya da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau ai Allah ya ma da'a saboda Allah ne ya umarni akan ai da'a ga wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga to wannan shine addini wannan shine addini me kauya zuwa ga Allah subhanahu wataala da me kauya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zan can tunaninka ba ra'ayinka a ina gani haka ya kamata kaza bai kamata ba yanzu kamar yadda wancan mutum yake cewa duk hadisin da ka dora a saman an hankalin ka kawai kawai an bai hau ba kawai hadisin da ifi ne hannun jahilci ne duk waɗannan littawan da aka rubuta wagagen littawai ga suna hararen ka ga sunan siyar alamin nubala yana nan a rubuce na imamu zahabi ga littawai na tarajum kala-kala daban-daban duk kawai ka zo ka ce a shi kenan kawai duk aka auna in biya kawai shi kenan a rushe shi wallahi addini shi ne mafi tsadan al'amari a cikin rayuwarka kaf duk abin da zai taɓa maka addini kaka yarda da shi ko mine ne saboda in mine ne karewa zai shi addini shi ne abin da bai kariya shi ne yake nan a makale da kai duk yadda duniya take maka canfa ake kuzuzuta ka ake cewa sai kai sai wane ne wallahi in ba addini ba ba biye kai ga Allah ga manzon shi ba wallahi banza ne wahalar banza kai ka zo a banza ka tai a banza ba kai komai ba za kai ka sallama wa Allah da manzon shi sannan kuma waradda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi ya mayar da kenan kana so ka kubuta da addinin ka lahiya ka sallama wa Allah da manzon shi sannan warar da ilma ka mayar da ilimin mashtabaha alaihi abinda ya shige maka cikin rukuki ka kasa fahimtar shi ila man ila alimihi zuwa ga masanin abu fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun sai ka je ka tambayi wai kazan nan ya yake kaza kaza shi ne abinda malami ahalar ya maka ishara zuwa gare shi cewa ka yi koyi da ka zamanto mai koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ka rika bibiya wanda suke koyi da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama in baka sani baka je ka tambaya maliki cewa wala tasbutu kadamul islami tabbatuwa baya tabbata kafuwar musuluncin mutum illa ala zahari taslimi wal istislam sai akan gadon bayan taslim mai wuya wal istislami shi ma mai wuyan ne sakankan cewa ɗari bisa ɗari cewa kai bakka da tunanin komi bakka da ra'ayin komi kawai mai Allah da manzon shi suka faɗi kawai zaka aikata to wannan shine musulunci amma da an karanto aya kana duba ce a ya garin nan fa baya yiwa abin nan kaza to kaga tabbas akwai matsala a cikin musuluncinka saboda shi me al-islam shi ne al-istislamu lillahi me kauyanka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mali yace faman rama ilma ma huzira anhu ilmuhu duk mutumin da rama ya nuhaci ilma ma huzira ilimin abinda aka ja kunnen shi anhu game da shi yake cewa ilmuhu akan ya ya koye shi kenan an ja kunnen ka ilimi kaza an ja kunnen ka karkaje ka koye shi shine anhu ilmuhu ya faman rama ilma ma hudhira anhu yake cewa ilmuhu duk mutumin da ya nuhaci ilimi ya mana kenan nuhata na anan kamar nisanta ne kenan ya nisanci ilimin da aka gaba ka gargadin kakka koye shi sannan kuma walam yaqna baka nutsu baka samu kana'a bit taslimi ta hanyar meka wuya kai kana nan tsakanin shakka da kokonto ya ce bitaslimi fahmuhu walam yaqna baka samu nutsuwa ba bitaslimi fahmuhu game da meka wuya wajen fahimtar shi wannan ilimin to wannan ilimin da aka maka kashe di akan shi sai ya zamanto ka nuhace shi yace hajabahu مرامه أو مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان دم تمندا يزمن ترام علم ما حزر عنه ينهاتي علم أبن أكا حنيشي علمه أكن كويشي سيكي كم كان هاتيشي غدن غدن sannan kuma walam yaqna baka samu kana'a ba bit taslimi ta hanyar meka wuya fahamuhu wajen fahimtar shi wannan ilimin to wannan ilimin da aka ce karka koya kaje ka koya me zai maka hajabahu zai zama to maka hijabi shamaki game da mi maramuhu bi ma'ana akan manufan da kake so ka cimma me manufan da kake so ka cimma an khalisit tauhidi kai kana so ne ka samu tsantsan tauhidi kuma sai ka zo ka shiga ilmul kalam ilimin falasifa ka shiga ciki kuka yi tanin kaya malam kuka rasa inda za ku hutu kullum rudu kuke karawa kan rudu kaga wannan zai maka mi hajabahu maramuhu zai hana ka zai hijabance ka game da samun abin da kake nihi na an khalisit tauhidi na tsantsan tauhidi wa safil ma'arifa da tacaccen sani wa sahihil imani da imani wanda yake lahiyayye yanzu kai aikin ga kawai bibiyan shubha kuma wannan yana daina faruwa akwai wanda banda shubha ba abin da ke sa mutane imana kawai ya doko ka kai da aqidan ma a karan kanta ɗayan ɗayan ta Allah wanga san ba ina ne ina sa gaba sai doko shubha kaza ya karanta doko shubha kaza ya karanta to duk mutumin da ya zamanto ya sa irin wannan ilimin gaba to ya zaka same shi zaka same shi ya wannan abin ya katangance shi game da biyan cimma manufan shi na samun ɗayan ta Allah subhanahu wata'ala da sanin tacaccen sani wanda yake na kirki sannan kuma da ingantaccen imani sai zamanto an rasa a gare ka me za ka yi daga nan fayata zabzab sai ka zamanto muzabzab eh muzabzab shine mutumin da bai da tabbatuwa kai ga kana kai ba kahuri ba bainal kufri wal iman tsakanin kafirci da imani kai ba kahuri ba kai ba mai imani ba kullum dai kana cikin halin taraddudi abin nan kamar haka nan kamar ba haka nan ba wata sadiq wata takzib wani lokaci ka gaskanta wani lokaci kuma ka karyata me yasa saboda ka shiga rama ilma ma hudira anhu ilmu ka shiga ilimin da aka ce maka karka shiga cikin shi shi ilimi na kalam ilimi na falasifa malici wal iqrari wal inkar wani lokaci ka tabbatar wal inkari wani lokaci kai inkari kai dai kawai ga kanan muwaswisan kana cikin waswasi kowane lokaci ta'ihan bacecce shakan kana cikin halin shakka za'igan kana mai kaucewa hanyar gaskiya la mu'minan musaddiqan kai ba mumuni mai gaskantawa ba sannan kuma wala jahilan mukazziban kuma kai ba mai musuntawa mai karyatawa kawai ga karen dai kai je magini ne kai to wannan shubohin suna nan ana ɗaukar mutane daban-daban daga lokaci zuwa lokaci ana da'a masu su zo su rika ambata irin waɗannan abubuwa cikin al'umma sai ya zo ya ce ai ya rushe jihadi kuma yana da wancan musulmi ne shi ko kuma ya dubi wani ɓangaren hadisai ce duka wannan hadisan duka ba haka nan ba ne ba alhali kuma hadisai ne ingantattu to irin waɗannan mutane sai ka same su su ake cewa al-mustashriqun wasu lokuta wanda shi aslan wani dama imanin ma bayani kawai zai karanta zai karanta qur'ani ya karanta hadisi amma dan yayi suka ga qur'ani da hadisi to wanda sai ka same shi kawai gashi na malam a rataye muzabzabina baina baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa shi ba can ba shi ba nan ba Allah kare kenan ne kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai mu tashi gaba ta 37 a cikin darasi na biyar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما دوكا دوكا ما دوكا دوكا سلام